ku godiya ga ubangiji buɗe mana guda ne to bari mu buka wani ka gaya wani sai ka lila fi ƙafa uku uku dukkan sharri Allah kai mana hijabi a ƙara fatiya ƙafa uku uku Allah ya ƙara mana imani da ikilas alfarman wannan annabi namu a haɗa da fatiya da salatul fatiha اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله alhamdulillah akwai mutane mana mai da shi kaji sun kamun su da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائد وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سورة الكهف مقية وهي مئة وخمس آيات wannan sura ne mai bayanin kogon kahafi an sauke ta garin makka tana da aya ɗari da biyar ko kuma tana da aya ɗari da biyar ko ɗari da goma Allah shi ne masani eh banda wasu biyar nafsaka banda ita ni adun wa kamsu aya tana da aya 105 daidai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja alhamdulillahi dukkanin godiya ya tafi daga sarki Allah huwal wazahu Allah yake zubadawa bil jamil sabiti da kyakkyawan zuba matabbaci ta'ala madaukake wa hal almuradu to shin abin da ake nufi al'ila mu sanarwa ce bi zalika da wannan lil imani bihi dan mu ba da gaskiya da Allah aw sana'i bi a wai ko yabo aka nufi ne aka yi ga Allah aw huma a ko da ban gaskiya ne da kuma yabo ga Allah duk biyun ya taro ihtimalatin to malamai sun yi fasaro da yawa aw bidaha amma wanda ya bada fa'ida a cikin fasarorin a salisa na uku shine an yi niyan yabo ga Allah kuma an yi godiya ga Allah allazi sarkin da anzala ala abdihi muhammadin wanda ya sauke wa bawansa annabi muhammadu alkitab alqur'ani shi ya sauke littafin alqur'ani wa lam yaj'al lahu bihi wajen alkinsa babu wani karkata ikhtilafin babu sabani وجملة وانا جملة اننا هالي من الكتاب دقى شكل الكتاب قيما قيما لينظر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم واجرا حسنا قيما للكتاب ني مستقيما تسيي hali ne saniyatun muwakkada da abin karfafawa liyan zira ba da banza ba dan ayi gargadi yi kawo a tsoratar bil kitabi da wannan littafin alkafirina kafirai cewa fa ba san shadidan fa akwai azaba matsananciya min ladun nan gari min qibalillahi nan ga zatin ubangiji agun Allah ba akwai azaba matsananciya ba idan ba su koma sun bi Allah ba wai bashir muminina kuma ana albihar ga mumini allazina wanda ya amaluna salihati suka yi ayyuka managarta su kuma Allah ya musu albihar anna lahumu ajran hasana tare da su akwai lada kyakkyawa ga ladan nan ma kizina fihi abada wannan magana har ya fi aljannan daɗi Allah ya ce makici na za su yi ta zama ne a gidan aljanna abadan har abadan abada a ce babu fita to magana ya fi aljannan daɗi wa yunzira allazina qalu takaza Allahu walada kawai yanzu da kai gargaɗi min jumlatul kafirin jumlan kafirin allazina wanda qalu suka ce idda kaza Allah walada suka nasabta wa Allah rukun da ma lahum bihi ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبر الكلمة تخرج من أفواههم ma lahum me ke gare su ne bihi ai bi hadal qawli da wannan magana min ilimi ba su da wata hujja ba ilimin annan sai ka fassara da ba su da wata hujja ba wala li abaihim adabi ne su ma iyayen ba su da wata hujja min qablihim na can gabanin sa alqailina lahu masu faɗin haka kaburat wannan magana ya girmama kalimatan wannan kalma ta karujo wanda ta fito min afwahim daga bakunansu ai kalimatin da kaba za ta miri ne mufassir lil lamiri dan ya fassara mana lamir al mubahamu rufafi ake nufi anan al mubahamu wal magasusu abinda ake nufi da wannan aya bi zanni zargi ne mazu wanda aka shafi ai maqalatihim al mazkura wannan zancen nasu da aka ambato in ya quluna إن يقولون إلا كذبا ma ya quluna fi zalika wallahi ba komai suke faɗi ba cikin wannan magana illa muqawlan sai dai magana kaziban wanda yake tattare ba wanda ba gaskiya ba ita ce kaziba فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Allah ka ba da banza ba baƙiwan nafsa kar ka halakar da kanka shine baƙiwan ala atharihim bisa ba gurabun su ai badin aban su ba da tawliyatihim an ka bayan sun juya zuwa baranka in lam yu'minu bi hadha alhadisi dan ba su ba da gaskiya da wannan alqur'ani ba hadisi anan alqur'ani asafa saboda bakin cikin ranka ya kanka gaizan fushi wa hadanan da taban zuciya ninka a gare ka lihar suka saboda kwaɗayinka ala imanin gaban gaskiyarsu wannan sabahu an yi masa fataha ne alal mafa'uli lahu saboda abin da aka aikata a tare da hi إنا جعلنا ما للأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا inna mu ne in ji Allah ja'alna maka sanya alal ma alal ardi kun ga abin da ke bayan ƙasa min al hawaye ne na dangane da dabobi wannan ba da tsirrai wai shajara da itatuwa wala naru da ƙoramai wa gaira zalika da wani haka Allah ya ce zinatan la mun yi ta ne dan ta zama ado da ita duniyar linabluwahum dan mu jarraba mutane mazauna duniyar linaktabiranna nasa dan mu jarraba mutane magani annazirin ila zalika masu tsokaci ga ganin haka ayyuhum wani ɗayansu ne a sana amala wanda yake mafi kyan aiki fi azhada halahu waye ne mafi gudun duniya wa inna وإنا لجاهلون ما عليها سعيدا جرزا inna mu in ji Allah lajailuna Allah yace mu masu sanyawa ne ma alaiha ga abin da ke gare ta sa'idan za ga inda yake guri ne aifata ta ya buya juruzan fago ya bi layan bito za ga wani gurin fago ne baya tsirar da komai amma hasibta أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا amma hasibta azanan to kana tsammani anna ashabu da kayu ma abuta kogo alagaru wani kogo ne fil jabal a dutse warraƙimi da allansu allawil makatub allan da aka rubuta fihi daga cikinsa a sama'uhum akwai sunayensu wa ansabihim da nasabansu wa qad sila sallallahu alaihi wasallam yahuda sun tambaya annabi an kisaje wai suka ce suna so su ji labarin ashabul kafi kanu sun kasance bi kisaje in za a baka labarin ashabul kafi min jumlati ayatina shi ma yana da jumlolin ayoyin mu ajaban akwai abun mamaki ba cikin sa kabar kana labari ne na kana ajaban din kuma qablahu abin da yake gabanin sa hali ne kanu ajaba abun mamaki ne duna baqil ayati kuma bayan ragowar ayoyi au a ajaba ko abin da zai kayatar da kai laysa al'amru kadhalika lamarin ba yadda ka sani bane uzkur إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة yayin da awa suka taro alfitiyatu wayannan samari ila lakabi suka nafi wannan kogo jam'i ne na fatan huwa shabu shine saurayi alkamilu cikakke alkaibina ala imanihim wanda suke jiya tsoro ga imaninsu min qaumihim al-kufaru daga mutanensu kafirawa faƙalu suka ce rabbana ya mahalicin mu adina Allah kai ne ka bamu Allah ka bamu min ladunka a nan gare ka min qablika bangaren karhamatan Allah kai kai mana rama muka musulunta muka zama mu ne wahayi lana Allah وهيئ لنا من أمرنا رشدا wahayi lana Allah ka gyara mana asla lana ka inganta mana min amrina daga lamarin mu rashadan abin da zai zama shari'a hidayatin ya zama shari'a gare mu فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا kamar rabana Allah ya ce sai muka dora musu ka je fassara yake ala azanihim bisa ga kunnuwansu azmanuhum majiyansu fil kafi a cikin wannan kogo sinina adadan shekaru ma'adudatan ababen lissafawa
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين آتى لما لبثوا أمدا kuma dada bayan nan kuma ba su namu Allah ya ce sai muka tahe su a yi ƙazana wa muka tahe su lina alama domin su sani ilmul mushahadati ilimi ne na ganin ido ayyul hizbaini wani ɗayan jama'u ne guda biyu alfariqain jama'un nan guda biyu almuqtalifain masu sabawa fi muddati labasin a muddan zaman su a hase wanda suka fi kididdigewa af'alu ne bi ma'ana albadu kiyayewa lima labisu ga abin da muka zaunar da shi ne labisin zaman muta'allaqun ne bima ba da amada wanda yake da gaya shine amada gayatin kaiwa matuƙa na hannu na ƙoƙi نحن نقص عليك نباهم بالحق na mu ne ya annabi muhammadu na ƙunsu allah ya ce muke baka labari na ƙarau muke karantawa alaika a gare ka na ba hum labarin mutanen ashabul kafi Allah ya ce muna baka labarin su ne bil haqqi akan gaskiya bi sirri da gaskatawa innahum إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى innahum cewa su fitiyatun samari ne amanu Allah ne so su da rahama suka ba da gaskiya bi rabbihim ga ubangijin su ganin cewa sun ba da gaskiya da Allah wa zidnahum huda Allah ke sai muka kara musu imani akan imani su gaban gaskiya kuma sai Allah ya nufe su da shari'a Allah ya dau shari'a ya ba su wa rabadana وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض abadana Allah ya ce kuma sai muka daure zuciyarsu ala burbushi da kulubin zukatan su kawaina ha ma karfo zuciyar ta ka ala kaula laki bisa ga faɗan gaskiya idza qamu yayin da suka tahi baine dai maliki ma karkashin sarkin su a gaban sarkin su kada amara hum bil sujudi lil asnam da tuntuni sarkin ya umarce su da su yi sujada ga gumaka fa qalu suka ce ya za mu yi mu yi wa gunki sujada rabbuna mu ubangijinmu wanda za mu gayar rabbun samawati shine ubangijin da ya halitta saman nan bakwai wal arba da ƙasa lan nad'uwa min duni lan لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شغلا nad'uwa mu ba za mu bauta ba min duni wannan za ilahan mu rike ya matsayin Allah laqad qulna ai idan muka faɗa haka idan shadada ai mun faɗa magana wanda yake ya fice gona da iri ai kaulan za shadadan ibrada maganan nan ai ya zama ya fice gona da iri bil kufra akabun inda auna ilahan ghairu lahi qaddara ma idan muka kira wani Allah muka bauta ai mun fice gona da iri ha ulai هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه ha آلهة ulai wayannan mutanen kaumuna Allah ya su ne mutanen sai ta zo suka riki min dunihi kuma bayan sa aliha alloli laula لولا يأتون عليهم بسلطان بين laula wai hana dan me yasa ya tuna alaihim me yasa ba za su zo bane ala ibadatu akan bautan gunki bi sultanin bayyin su zo da hujja mu bayyana ya mana hujjatan zahira in dai akwai hujja yake nan to ba hujja yi dama fa ma nazu فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا fa ma nazlamu ba kowa ne mafi zalunci ba fa ai la ahadan azlama babu wani ɗaya da yake mafi zalunci mimman irtara sai wanda ya tsagi alallahi ga sarki Allah kaziba ya dangana ƙarya bin nisbati shariki da dangana wa Allah abokin tarayya ilaihi ta'ala zuwa ga Allah qala ba lafi ce di libarin sai shahin samarin suka dawo suka ga ya shahi suka ce da su wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kafi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa wai yayin da idh tazaltumuhum yayin da suka gushe suka bar gurin su suka ce wa ma ya'buduna su ba za su bauta wa kowa ba illa Allah sai dai Allah madayancin sarki fa'au ila al-kafi daga nan ne Allah ya nufi su da rama irin tazo sai suka taro zuwa wannan kogon yanshur lakum idan mun je kogon ubangijin ku sai ya daidaita muku min rahmati wani bangare daga rahmarsa wa yuhayyi lakum kuma sai ubangiji ya tattalar muku min amrikum daga lamarin ku mai fitan da bada dacewa shi ka samu dace a gun Allah shikenan bi kasar limimi wata aiwil akasu ko sun kai amma tar da bi kuna bihi abinda za ku samu dajin min ga dayin na kalace wa a shiyin da abinda za ku samu na kalacin safe da yamma wa tara shamsa idza dala'at tanzawaru an kabihim zata al-yamini wa idza garabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin minhu a nan ne za a gani da suka je za su bauta wa Allah shi da ma ka al'amarin ubangiji ya shi duk lokacin da za ka yi wa Allah bauta za ka yi wa Allah hidima komai hidima zai maka wata rana sahabin annabi salman al ya je jeji yana jin yunwa ya ce ina barewa kuke ne sai barewa suka zo gudansa ya ce yunwa nake ji dala ku zai an taɓi nono na sha sai ya taɓi nono sai ya ce salman al ya ce barewa ya ce mutum ya ba Allah ya komai bin sa zai yi ai bawa ya ba Allah ya komai bin bawa zai yi to su ma wayannan tunda sun ba Allah ga rana tana musu biyayya in kana so kowa ya bi ka ba sai da addu'a ba a ka ba Allah in ka ba Allah kowa sai ya bi ka in ka ji tsoron Allah kowa sai ya ji tsoron ka in ka so Allah kowa sai ya so ka in kana ganin kwarjinin Allah kuma kowa sai ya ga kwarjinin ka to wannan shamsa za ka ga rana idza dala'at yayin da dai tsinka ya ta fito tazawaro tana kewayawa bisa hiridi wajen ai da mili za ta dan karkace an kafi yin gabarin kogon nasu dan kar su ji zafi za ta nemi ne in ta fito sai ta yi bangaren kudu wai zagar bai yayin da ta fadi za ta komo to ta garin sai ta dan karkace za ta shimali ta bangaren arewa ta turku mun ta barzu wata jawazun da kejere su fala ta sibu har abada ma ba sa jin zafin rana wa musu kuma fi baje wajen suna cikin wannan farfajiya minu a garin mutasin alwace min alkafi yanaluhum barda zuhi ga dadin iska yana shigo musu wa nafiwa da kanshin iska amma Allah ya dauke rana da kuma zafin rana zalika zalika min ayati Allah zalika wancan wannan bayanin almalakuru na abin da muka ambata muku min ayati Allah wannan ma wani bangare ne fa daga ayoyin Allah yau a ce ga rana yana karkacewa mutum dalailu qudrati wannan dalaili ne hujjoji ne na nuna wani bangare daga ikon ubangiji man yahdillahu fa huwa al-muhtad man yahdillahu duk mutumin da ya samu shiriya daga Allah yau aka ce ga ya Allah ya hirya da kai to huwa al-muhtadi wannan shi ya samu shiriya wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda duk wanda aka je batan su daga Allah ne ya riga ya bata to falan tajid lahu wa zaka samu ne waliyan mujibinci murshidan wanda zai shiryar da hi kuma alhali bayan Allah ya riga ya bar da hi wa tasibuhum wa yaqazan wa hum ruqud wanda azibu laura wallahi da za a gansa sai kai tsammani ai kazan kamar idanun su biyu ai mun tabihi na kace a farke suke dan wannan barcin da suke li anna ayunun idanun nazu mun fata tun abu ɗaya ke jami ne kaza bi kasar qabi wa hum ruqud amma fa barci suke yi niyamun jami raqidan dukkan su barci suke ya Allah ya ce wa nuqallibuhum zata yamin wa zata shimal Allah ya ce idan sun yi gaman san dade fa ko ya kara suka yi ko ya kara bi Allah ya ce mu muke juya su eh ka san kana barci in ka gaji ba kana juya bangaren ka ba nan ma ka juya a wannan dan kanka kake in dan Allah kai Allah zai ma in dai barcin dan Allah kai to juyin nan da zaka yi Allah ya ce mu za mu maka ai aikin mu kai mu ko sai ni naka Allah ya ce saboda kar gara ta kama su tunda dan mu suka zo suka zauna a gurin to wani kallibun sai mu juya sun nan bangaren ya gaji za ta yamin mu juya haka ƙarfin na dama wa za ta shimal mu juya haka ƙarfin na hagu ai na hagu ai li Allah ta kula al-arabu lo kada kaza ta cinye naman su ko kargara ya kama su wa qalbuhum wa qalbuhum basidun zira'i bil wa wasi qalbuhum shi ko karan nasu ba su din zira ya shimfi da kafafunsa na gaba bil wasili a farfajiyan kogon wa kanu idza in qalabu yayin da mutanen suka juya in qalaba hima karan sai ya ci albarkacin su eh ai mutum mai daraja in maran daraja ya rabe shi zai ce darajar mai daraja shi yasa mai dali ya ce wali man tama li zawan sa'adati fas'adu in ka rabu mai daraja kai ma darajar zaka in ka je gun mai sai da tarare ko ba ka ganshi in Allah ya da kai ma har ka ya ganshi to shi ma karantan da ya je gun masu daraja to an ta yi juya su sai Allah ya ce a gama da karen shi ma a juya shi kar garan ta kama shi to kaji shi ma yadda ake maza haka wa huwa misluhum fi naumi wal yaga zaje da idon yana barci in suna barci karen yana barci in idan su biyu shi ma karen idan sa biyu shi ma karen ya ci albarkacin su to abin da ake nufi a nan ga mai hankali ya gane ga mai hatara ya gane duk inda malamai suke wa'azi na Allah malami na Allah kaje ka rabe su kare ya rabu mutane ya zama dan aljanna ina mutum ya rabu al'umma wannan annabi malamai na Allah ka raba in ma akwai inda zai fara aljanna ai a sa ka ko shi wannan karen baka tambayi kowane malami in ka ce wanne kare ne dan aljanna zai ce ashabul kafi shi karen yanzu dan aljanna ne ka san darajarsa gun waliyan Allah ya je ya zauna sai Allah ya ce a'a ai ba su kare ba ka ce albarkacin su to yanzu kamar ana karatun nan ka zo gun bayan Allah na gari ka zauna in Allah zai musu rahama a ware ka to yanzu kowa da yake a garin ku ko ilimi yake bayarwa a garin ku idan akwai bayan Allah na gari ka saba zama a gunsu ranar gobe kiyama abuta da su za ta amfane ka in Allah ya yarda law balata alaihim lawallaita minhum firara wa lamullita minhum ruba salatu alaihim da dai zaka yi tsinka ya gare su wallahi Allah ya nuna ma su lawallaita sai ka juya min ga barin su firaran kana mai gujewa wala mulitu Allah ya ce za mu cika ma zuciyanka bi tashdidi wa takbibi min ruban da tsoro bi sukunar aini wa ramma ai mana huma Allah bin rakat Allah ya hana gama haya min dukuli ahadin ala ba wani wanda ya sai ga Allah ne kare kayansa wa kadhalika ba'athnahum liyatasalu bainahum قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعد يوم وكذلك هكذا كما فعلنا بهم كما عند muka aikata musu ma zakarna abin da muka ambata muku ba sunahu Allah ya ce aikata nahu mu ne muka tahe su liya ta sa aluba da banza ba domin su tambaye bai na tsakanin su ana halihim ga halin su wa mu bari labasihim da muddan zaman su qala qa'ilun minhum mai fadi ya fada daga cikin su kam labisum yace zaman mu kwana nawa ne anan qalu wasu suka ce labisna yawmu muna ga ai bai fice wuni ɗaya ba aw ba'ari yawmu ko shashin wuni la'anna domin cewa su da kalil kabu sun yi wannan kogo inda dulu shamsi yayin da rana zai lego wa ba su Allah kuma ya tahe su inda gurubu ya yayin da rana zai faɗi fazannu sai suke tsammani annahu gurubu yawmu dukulu sun dauka faduwar ranar ran da suka shigo ne summa daga nan qalu suka ce qalu rabbukum alamu bima labithum fama'azu ahadakum bi yarjikum hadhihi ila almadinati فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنظف ولا يشعرن بكم أحدا.
bayan wannan kuma Allah cikin ikonsa bayan kowane yana tsammani kalu suka ce mata wafi kuna suna masu ba da dace fi zalika su da kansu suka koma suka ce to rabbukum ubangijin ku dai a alamu shine masani bima da bisu da irin zaman da kuka yi a cikin wannan kogo fa ba su a hada kun kwaye ki ɗaya daga cikin ku bi warki kun da wannan kuɗi na azurfa ai bi sukunin rayu wa kasar wa ai bi gare da wannan kuɗi na azurfa hazihi ila lamidaini ce je wannan birni mana yuqalu inna musammatu al'ana yanzu bar min sunansa dar susi ai bi fata rai fal yanzu ya gani ayyuwa a bige da mai yaje ga masu sai da abinci wannan abinci ne fi kyau ai ayyu da amin ayyu adamatu madinatu ila wannan abinci ne na halal a wannan birni fal yati kum bi rizqin minu sai je su abinci ya kawo muku wal ya talatab amma ya buya fa wala shi irin nabi kuma hada kar mutanen daga ya nusu su gane cewa ga wani ya zo sun dauka suran nan ne wannan magana kuma jihar shekara ɗari ku ban sani ba innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idza nabada innahum cewa sun mutanen nan sarki daga ya nusu ai in yadharu alaykum in suka yi rinjaye akan ku yarjumukum za su jefe ku yaga tuluna kun bi wallahi za su kai ku da jifa awi idukum ko kuma su mai sheku fi millatihim cikin addinin su kaga idan ko bar wannan addinin musulunci ko koma kuka bi su to walan taflihu ba za ku samu rabotuwa ba idan ai in abatum in kotun fi mala in dai ko riga kun koma cikin addinin su abadan har abadan abada domin addinin su halaka ne wa kadhalika asana alaihim liyalamu anna wa'da allahi haqqun wa anna zata la rayba fiha idh yatanazawna bainahum amrahum fa qalu bunu alaihim bunyana sai ma ne jalliya na ba da banza ba Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cikin alkur'ani mai girma wa kazalika haka nan kama ba asnahu kamar yadda muka jaye su a azarna muka tsinkayar da su alayhim a gare su qaumuhum mutanen su wal mu'minuna da mu'minin li ya'lamu domin sa ana sani qaumuhum mutanen su annawa da lahi kaga alƙawarin Allah da Allah ya bilbata ta yin kiyama hakun gaskiya ne bi dariki ta bangaren annal qadiru ala ina mace yin muddatu da wailatu sarkin da yake da iko ya kwantar da su barci mudda mai tsawo wai ƙayin yawan zai da zuwa lahalin kuma a halinsu bila gizayin ba tare da kalace ba to ƙadirin yana da iko ala ihya ila mauta ya raya wanda suka mutu wannan sata kuma ku sani cewa ta yin kiyama la rai ba ziya babu kokonto cikin ta a inna hum mafa'ulun illa asarna ya yayin da ya tanaza'una suke jayayya almu'minuna mu'mine wal kufara da kafirai bainahum a tsakaninsu amrahum alamarinsu ai amrul fitiyati al'amarin wannan samari dilbi na ya haulim ai gini ne a gefen su fa qalu al kubar sai kafiran suka ce ibnu ku yi gini alaihim a gefen su bunyanan gini yasuruhum wanda zai suturce su rabuhum ubangijin su alam bihim Allah ne masani da su qala allazina galabu qala allazina galabu ala amrihim lanattakizanna alaihim masjida qala allazina galabu wanda kuma suka yi rinjaye al'amrihim ga lamarin sa amr da fice daga lamarin wannan samari kaman kace su waye ne aka ce humul mu'minuna su ne mu'mine kaga ce yanzu abin da zamu yi la nata ki zanna alayhim mar'i geban wayannan samarin masjidan mai mai masallaci mu dinga ibada yi sallafi wa fa'ala zalika sun aikata haka kuma ala babu la kaji a kofar kogon sayaquluna sayaquluna sadatun rabiuhum kalbuhum
wasu na cewa wayannan samari ya kulu na almutanazi'una masu jayayya fi adadin fi adadin samarin fi zamanin nabi sallallahu alaihi yuqalu baruhum shayin suka ce hum salasatu wannan samari ba din da aka yi su uku ne رابيهم نهدن سو كلبهم كرنشين نهدو ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون بعضهم وزد جين شاي متانا ما سجايا سكتي آآ خمسة سو بيرني ثالثهم نيدن سو كلبهم هيني كرن والقولان أما وانجا زنشن نوكو دنهدن دكا ba na kowa bane nasara ne na najiran su suka yi wannan rajiman kuma duk suna jifa ne bilgaibi da gaiba ai zannan suna tsammani ne bilgaiba ce a gaibu an huwa rajin suna juyowa ila qaul ma tare wannan sababu aka masa nasaba alal mafuli ai bi zannihim zalika wannan zato nasu wa yaqulu wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum wa yaquluna almu'minuna amma su mu'mini suka ce a'a sab'atun su bakwai ne wa saminuhum na takwan nasu kalbuhum karan nasu ne ai jumlatu min al-mubtada wa kabaruhu ga labarin nan sun bace sab'atu shi yasa bi ziyari da wawi aka ƙara wa wa ila taqidi ne audala ko yana shirye da mu ala lusuki sifa saboda riskan sifa bil mawsufi da abin da aka siffata wa saba awwalina na farko suka saba zabin rajin ya jifa duna tarihi kuma bayan nan ku dalilin ala annahu marza ana ganin an yadda wasu ya kuma maganar su ya inganta.
Rabbi Adamu bi intatihim ma ya dabu humu illa kali.
Wani bai ya musu rabbi a mahalicinmu. A alamu Allah dai shine masani bi iddadim ga adadin wanda suke kogona na sabul kafi. Ma ya alamu ba wanda ya zanzu illa kalilan sai dai yan kaɗan. Ala Ibn Abbas Abdullahi Dabu zai ce ana min alƙalili. insha Allah yana daga cikin kadannin wa zakarahum ya ambace su sabatan su bakwai ne fala tumari fala tumari fihim illa miran zahiran wala tazawti bihim minhum ahada fala tumari tujadilu kurena jayayya fihim daga cikin mutanen da na sahabul kafi illa in za ku yi jayayya mira'an zahiran ku yi jayayya na zahiri bima anzala alayka da abin da aka sauka da qur'ani a gare ka wala tasabdi ka daina bada fatawa fihim daga cikin su ta dalilin fataya idan an nemi fatawa minum daga cikinsu min ahalil kitabi daga mazuwa littafi al yahudi yahuda ahadan ko ga mutum guda daya wa salahu ahlul maka mutanen birnin maka sun tambaya an kabar ashabul kafi ga labarin ma abuta ashabul kafi faƙala sai annabi ya ce musu akabirkum bihi gada gobe zan ba ku labari walam ya kul insha Allah bai sai Allah ya mantar da shi bai ce insha Allah ba fa nazala ana ne ma Allah ya sauke wannan aya ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله da kulan na kure na faɗi li shay'in ga kowane abu fa li ajali shay'in dalilin wani abu inni fa'ilu zalika karka ce ni zan yi abu kaza gadan gobe shi ma ya tagabalu minan zamani abin da ya gabato na zamani ila yin insha Allah ka ce sai Allah ya so illa mun tafi zakar to dan yabi mashiyati lahi ta'ala da an ta gulo ka ce insha Allah to haka ake so duk mumini in za ka yi abu ka ce bismillah in kai wani abu ka gama ka ce alhamdulillah abin da za ka yi gobe ka ce insha Allah in kai magana mai kyau ko mara kyau a gun ka ce astaghfirullah idan kai shiru ka dinga la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan labarin mummuna ya zo ma ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka ga abin mamaki ka ce la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim haka za ka dinga yi. idan kuma za ka yi wani abu ka ce insha Allah dan an samu labarin wani bawan Allah ya dauki kudin sa zai je sai jaki ya kama hanya ga ce wani ina za ka ya ce zan je sai jaki ka ce to ka je insha Allah mana ya ce haba wane jaki suna tare a joji kuɗi na yana aljihu sai na bukaci insha Allah jaki suna nan a tare a joji mai kuɗi ya je zai siya ga jaki a joji ga kuɗi a aljihu haba wane bai je insha Allah ba sai fice ya je kasuwar sai aka ɗauke kuɗin to sai ya dawo bai sai jakin ba wane ya ce daga ina kake ya ce daga sayan jaki nake ka sai jakin ya ce in sha Allah ban saya ba sha Allah ban saya ai da da farko ka faɗi insha Allah ai da ka siya amma da ya ji wahala ka siya ya ce insha Allah ban siya ba to kaga da insha Allah ya faɗa da farko ai ba ta da haka ba ko إذا دع بنا ذاك إن شاء الله وذكر ربك إذا نسيت وذكر ربك جماعة كدنا أم بتم أبنجيك أي مشيات ونفهم أبنجيك متعلق بها كم إذا كيف إن شاء الله إذا نسيت كوبا ينكون هذا قبالي كبدا أتعلق بها ويكون ذكرها an batun idan ba da nisiyani bayan mantuwa ka zikiri ya mal kauli in kai manta ka faɗa kamar yanzu ka faɗa yi alal hasan wa gairuhu ma dama fil majlis in dai kana mazaunin ka faɗa to kamar yanzu ka faɗa wa qur'a fi wa qul asa an yahdiyani rabbi bi aqrab min hadha rashada ka ce ka ce a sai yayin yanzu an yahdiyani rabbi ubangiji na zai shirye da ni la aqraba mafi kusa min hadha daga wannan min kamar ahlul kafi daga labarin ma abuta ashabul kafi fi dalala da cikin hujja ala nabuwati bisa ga annabci na rajulan wajen shari'a هداية وقد فعل الله ذلك حقيقة الله أيك تحقق وأن النبي نام ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ولبثوا الله يجعل الله يذو نبسوا في كافهم أو أن كوغونازو ثلاثمائة شكرا لري أكو بتنوين دفعت وقت ثلاثمائة سنين شكروا أدبين لبيان أي ثلاثمائة أو هذه السنوات وأن سنة شكروا salasimiya da inda ahlul kitabi shamsiya shine shekaru na kalanda wata zai da kamariya amma wata yana karuwa alaiha inda arabi abun larabawa tisa sinina za a iya kara tara na wata ne saboda mu a wata din wata shida yana nusan shida baya nusan wa kada zakarta fi qawlihi ne haka ambata mana cikin fadan za ka ce wa dadu tis'a an kare shekara tara to kiryin kamariya ne tisa sinina wa salasimiya da dinnan shamsiya ne ثلاثمائة وتسعة لنن قمرية يعني كنجي قل الله أعلم بما لبسوا ولم يا مزدي الله أعلم الله دي شيني مثلا بما لبسوا ده زمن ده سكي مما اكتله به قوان ده سكي نونا سابان هو ما تقدم ذكره شيني أبين ده ما قبات ده أنبتن سا له غيب السماوات والأرض هنا قال الله با غيب السماوات الله هيني مثلا قابن دي فوقو أسمت والأرض لقفي إلمه سنة الله أنا كويلش أبصر به أبصر به وأسمع أبصر به الله شيني ما في غني ده أبن ديك فروا بالله في سيغة تعجب وأسمع بكم أنا جي كذلك بما أنا ما أبصره da abin da za a gani wa ma asma'u da abin da za a yi huma ala jihadil mujahid wal muradu annahu da la la yughayyibu an basari wa sami a jin Allah da ganin Allah ba abin da zai fakuwa gare shi yana jin komai yana ganin komai abin da yake karkashin sama da ƙasa baki daya ma lahum min dunihi min wali ma lahum me ke gare ku ne li ahli samawa daga mazauna samai wal ardi da ma abota kasai min dunihi kuma bayan sa min waliyin babu wani mabanci ba nasirin mai taimako wala yushriku wala yushriku fi hukmihi ahada wala yushriku babu wani wanda zai yi tarayya sai hukumi ya hukuncin ubangijin ahadan koda da mutum guda daya la'annahu ganiyun an shariki dan ya lamu wadaci ne ga abokin tarayya واتل ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي wasu za mu karanta ma ya annabin Allah ma uye ilaika abinda muka yi wahayi gare ka min kitabi rabbika daga littafin ubangijinka shine Allah madaukakin sarki la mubaddila li kalimati Allah yace ba mai canza zancen mu inji Allah walan tajida ولن تجد من دونه ملتهدا wai jama'a wala ka samu ne min duniyi kuma bayan sa mulhadan wanda zai bauɗe maljan a ce ya fake ya ki zuwa gurin Allah wasu bir فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها bir na ka hakurtan da kaka a ba sa ka tsare ta ma allazina tare da wayanda yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijin bilgada da safiya wal ahi da marece yuriduna bi ibadati ma dalilin ibada na suna nufin wajahu yardan Allah la sha ba wani abu min arar duniya wani kiraren duniya wa mun wakara wasu ne almajirai ka hakurta da kanka ka zauna tare da almajirai wala ta du'aina ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا wala ta addu'a ta da zarrahu aina ka anhu idanun ka gabaran su a bara bi ma an yi fassara an sahibi ma ga masu yi turiduna kuna nufin da mu ake nufi zinatul hayati dunya kawace kawace na rayuwar duniya wala tudi ولا تديم نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه wala tudi ku daina biyo fa man a gafalna wanda muka rabkanar da kalbahu zuciyarsu an zikirna gabanin ambaton mu shine alqur'ani uwa uwa ina da bani hisni wa zahabahu da mutanansa wata ba hawahu wanda suka biya wasan zuciyarsu fi shirki cikin tara Allah da wani wa kana amru وكان أمره فردا lamarin su hudura ya zama israfin barna mhm.
وقل الحق من wa ربكم kullahu ka gaya maza wa sahabihu da mutanen uwaye na dan hisan hadha alqur'ani kun gona alqur'ani to alhaqu gaskiya ce fa ta zo muku min rabbikum abun ubangijinku fa man sha فمن faman sha شاء فليؤمن duk wanda ya zo Allah ya so ya dirhaba ya bada gaskiya da ya samu ya tsira da albarkan duniya da lahira wa man sha ومن شاء ya zo فليكفر da ma Allah rabu da tin fil azal cewa ba hidda da ba sai ya kafirce ya je game da azabar duniya ga tsananin rayuwar duniya ga ta lahira tahridan da hun tsoratarwa kai inna إنا أعتدنا للظالمين inna نارا mu in ji Allah Allah ya ce a da mun yi tanadi ba li zalimi ga kafiri na ran wuta tun kafin a yi kafirin ma an riga an yi wutan Allah yana jira هذا بهم ترادقها hada bihim Allah ya ce tana nan za ta kewaye da su siraduwa katangunta ma hada biya na abin da ya kewaye wutan wa in yasbi وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه zagi su idan yan wuta sun nema a cece su yuga su to sai a cece su bi mayin da ruwa amma fa idan ka ga ruwan kalmo da ka ce narkakken dalma ne ka ga da zai ta kamar man zaitun ne wanda ya narke ya shuli wujuhu wannan ruwa fa yana kona fuska min har riga zaban zai za a daga an kusa da yi kusa da fuska sai fuska sabab ya cire ya fada cikin ruwan bisa tur بئس ashara.
الشراب Ya ce wannan abin zai koma ya zama abin sha وساءت مرتفقا aya ya riga ya munana murtala ba wani dacewa ga dan wuta tamimi ne muka wala min alfa'il ai gaba ya munana murtala ba wannan dacewa ho ma qabil li qawli yayi daura ta da fadansa da al'adi fil jannati wa hasnan murtala ga dana wa illa idan ba ga fa ayu irtifaqi to wani irin da ya ce ne za a zama fil daga dan wuta إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نريء أجر من أحسن عملا Allah ya ce innal ladina amanu kun ga wa'anda suka ba da gaskiya da Allah wa amilu salihati suka yi ayyuka ma nagarta wanda ba riya ba jiyarwa inna mu inji Allah la nuri'u Allah ya ce ba ma tozartar da ajara lada man ahsana amalan na wanda ya kyautata aiki a jumla ne kamar na labari innal ladina da kaba dawo fiya ya kama da zahiri anan an tsaye da zahiri ne makamal murmuri a gurin lamiri wal ma'ana abin da ake nufi ajruhum ladan su nasibuhum za mu ba su ladan su sakamako bi ma taran mana huda abin da suka taro ulaika lahum jannatu adanin tajri min tahtihim al-anharu ya'launa fiha min asawir min zahabin wa yalbasuna thiyaban qurran min sundusin wa istabrak ulaika wa'annan wanda suka yi kyakkyawan aiki Allah ya ce lahum tare da su jannatun adanin Allah ya ce za mu ba su aljanna ta adani wanda nan aka dauko haziratul qudsi mun ba ku labari tajari tana gudana min daɗi ma ƙarƙashin aljannatansu annar hana ƙoramai ne ya launa biya kayan adon ɗan aljanna a cikin min asawara ƙwandagogi ne ilimin ɗin zahida ne wa ƙila litabari na shahi ne wa iya jam'i ne na asawar da ƙwandage ka maratan ka ce jam'i ne na suwarin ƙwandagogi irin ƙwandage ɗin na min zahabin na zinari wanda ake sawa a ƙafa kuma da hannu wani ba zo na siyaban bayan ƙwandagogin ma Allah yana tubatar da 'yan aljanna da tubabi koraran kasan koran tubabi ya fi kyau kore shahar shigo wannan ta babu kore din ba al'au da zabe ne min sundusin na sundusi ne ma raka mina dibajo wanda sirrin ta kansa bai kai ma na dibajo ba wa istibarakin kuma da na istibarakin ma ga lazamin shi bai kai ma istibarakin kauri ba wa fi ayatul rahma a cikin suran suratul rahman ko yake cewa badayin wa man sabra to ya za su yan aljanna mutaqina fiha ala lara'i mutaqina duk dan aljanna za ga yake hingida fiya gidan aljanna alal araki akan kushin ciya jam'i ne na arika وهي سرير في عجلتي أكوين تيانسا شيني في ترم دنس وهي بيتي هنا داكي يزين وان داك مسا عدو بي سيادة تباد وستور دلابل للأروس نأمواي نعم ما دلا الثواب أتي وانا هنا ساكمكو جزاء ساكمكو aljanna da na gidan aljanna ya kai gaba wa sunan murtafaqa Allah ya ji an kyau da da murtafaqa Allah ya ce wajen ba da dace wa narabnahum masalar rajulain Wani Allah ya ce za mu sanya musu da hum a gare su lil kufar ga kafirai mal mu'minina tare da mu'mine masalan misali rajulaini na mazaje guda biyu badali ne wa huwa ba'dahu ai wa ma da ka bada tafsiri ne lil masali na misali ya kai ja'alna li ahadi ma jannatani min anabin wa hafafnahuma bi nakalin wa ja'alna bainahuma zar'a anana Allah ya mun sanya li ahadihima ga ɗayan waɗannan mazaje guda biyu shine al-kafiru kafirin mun bayi jannataini gonakai guda biyu min anabin na inabi wa babana ma muka kewaye gonakan nasa bi na kalan da dibi ne waje alana kuma sai muka sanya baina huma tsakankanin dibi nan zar'an shuke shuke yuta dibi wanda za a tara abinci da hi a ci abinci da hi na'am kiltar jannatain atatikunaha wa lam tazalim minhu shay'a kal jannatayn dukkanin wayannan gonakan guda biyu ne kilta mubradi ne idan lu ala tasniyatul mubtada atat tana bada ukuluha abincinta ولم تظلم منه شيئا بعد rage komai daga cikin gonar wa وفجرنا كلالهما نهرا fajjarna Allah ya ce shagaga na sai muka tsaga ilalahuma tsakiyar gonar naharan da koramai ya jari yana gudana bainahuma tsakankanin su biyu wala wa kana lahum وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز wa ذفرا kana lahu kuma ya gazance ma na jannataini tare da gonakan nan guda biyu ma sumurin akwai yan itatuwa bi fata ya tayi wal mimi ai waran muhuma waran mal awwal wa sukunu sani wa huwa jam'i ne na samaratun ai kamar ka ce ka shajaratun wa shajar wa kashabatun wa kashabun wa badanatun wa badanun fa qala li sahibihi al mu'minu sai ga abokin sa mu'mini wa huwa yuhawiruhu yana mai muhawara yufakiru yana maza alfahari ana aqsara min kamala yace wallahi ni ne mafi yawan dukiya gare ka wa aznabaran kuma ina da yawan jama'a ashiratin dangi wa da kala ودخل جنته وهو ظالم wa da لنفسه kala jannatahu sai ya ga wannan gona ta haka bi sahibi da abokin sa ya duhu bi suna kewayawa fiya a cikin sa wairi yana nuna masa asmaruwa ƴaƴan itatuwa walam yaqul anan bai ce jannataihi ba iradatan saboda nuni lilarwa ga wannan dausayi wakila iktibawan saboda isuwa ma bil wahidi da guda daya huwa zaliman li nafsi amma fa tuntuni ya riga ya zalunci kawunan sa bil kubra da kafirci qala sai yace قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة sai yace ma azun wai baya tsammani an jadida zai rasa hajiya da wannan gona ba zai zama babu ba har abada kaga nan ai akwai kafirci wa ma azan sa da yace wai baya tsammanin ma shi za a yi tayin kiyama ya yace ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا sai abokin nasa mumini ce wani ba haka ya kamata ka ce wala in ruditu da za ka maishe da al'amuranka ila rabi zuwa mahalicci na fil akira da lahira ala za a yi ga gari a wanka la ajidan nan kana ji yanzu da za a koma gun wai za ka samu kairan ne a yayi mu kafirin ne ma yake faɗa a riya wanka yanzu za ka samu kairan mina mun kalaban wanda yake mafi alkhairin majuya qala lahu sahibuhu wa huwa yahawiruhu akafarta billazi kalaka min turabin ثم من نطفة ثم سويك رجلا قال له صاحبه سي abokin nasa yace da hi wa huwa yuhawiruhu yana mai mayar masa da amsa yujawibuhu yana mayar masa da amsa a kafarta shin yanzu ai ka kafirce billahi ga sarkin da kalaga ga ya halice ka min turabin daga yimbu la'anna adam kalaga domin mahaifin mu annabi adam da yimbu aka halice summa min dubatin zuriyarsa kuma daga dugo na mani sun masawaka Allah ya daidaita ka addalaka ya daidaita ka wasayyaraka ya kasantar da kai rajulan mutum ne kaba biyu lakin na ba da lakin na huwa Allahu rabi wa la ushriku bi rabbi ahada lakin na ba da banza ba huwa Allahu wanda ya ma wannan aiki fa Allah Allahu rabi ubangiji na ne sarki Allah wala ushiriktu saboda haka ni bazan tara ba da rabbiya da ubangiji na ahadin koda da mutum guda daya ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله wala wai halin me yasa ne eh da garda janna daga ai da ba haka ya kamata kai ba lokacin da zaka yi ga gonan naka kullu da sai ka fada inda ijabi ka yayin da gonan naka ya kayatar da kai biya ha zaka ce masha Allah eh duk lokacin da zaka yi ga gonan ka ma ko yanzu nan kace masha Allah la quwwata illa bi to Allah ya da ba za ka ga abin iya gonar ba shi yasa da zaka ce masha Allah ka godiya ta tabbata daga sarki ba mai yace Allah la quwwata babu nuna karfi illa billah sai dai ko amarya kai kana kallon nan zaka ce masha Allah la quwwata illa billah to Allah ya da ba za ka ga abin da ranka yake iya tare da ita ba ko dabba kamar laka kace masha Allah la quwwata illa billah fil hadisi ya zo a cikin hadisi man ada kairan kai duk wanda Allah ya bashi alkhairi min ahalin nan iyalai ne kai aure au malam ko dukiya fa yaqulu inda zalika ma sha Allah in kai hukunta kace ma sha Allah la quwwata illa billah wa bil hadisi man ada kairan min ahalin au malam fa yaqulu inda zalika ma sha Allah la quwwata illa billah to lam yara fihi makruh wannan abin da Allah ba zai nuna ma abin ke tare da shi ba إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا in tara ne yanzu dan kana gani na ana ni dinnan lamiri ne fasalan na rabiya bainal maf'ulai aqalla min kamalan dan ka gani ne mafi karanci da kai a dukiya wa waladan da yaya shi yasa kake gaya min haka fa ase فأسأل بها أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتبها سعيدا زلقا wa ase ai ya yanzanta rabiya ubangiji na an yuce ni idan Allah ya so da rahamarsa sai ya bani kaira abin da ya fi alkhairi min jannati ka daga wannan gona taka jawabu sharri wa yurzil alaiha husbanan Allah ga dama sai ayi koma da iska jami ne husbana da ayata wayi gunsawa min samai daga sama fa ta ziya ka wayi gari sayidan sai da ya zama gurin guri ne ga yin zalagan ba komai arzan lardin mun sa'an ya zama fako la yazbitu alaiha kai ka ce kafar mutum ma bai gama taka gurin ba auyi auyi أو يصبح معها غورا فلن تستطيع له طلبا ya ko sai a waye gari wannan koraman da yake gudana in Allah ya so da rahama zamma uwa ruwan gona na gauran sai ya kega shi bi ma'ana ga'iran ya kabe arabi ne ala yunsilu ai duna tasifu lian al gaurul ma'i domin kega shewar ruwa la ya sababu baya zama dalili min sawaki na tsawa falan tasade lahu dalama kaga baka da iko ka nema hilatin wani dabara to dare ku hubiya wanda zaka rufe abin da ya kubuce maka وأهيض بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي كاوية على عروشها wauhi da nan da nan ko Allah cikin ikonsa bismuri sai Allah ya kewaya wa ƴaƴan itacen nasa halaka jiya wa jihar raba da aya ta daga ma jannati bil halaki halaka nan da nan ɗan gonan sai ya halaka fa ba sai waye gari da jaura ta biyo ta gonan yi kallibu kafai yana ɗaura wannan tafin akan wannan yana haka shi yi kallibu kafai nadaman saboda nadama wata hasaran da hasara ai da takaitawa lama an baka biya ya ga irin kuɗin da ya narkar fi imarati jannati a raya gonan tasa wai ya kawo ya dangaye gonan tasa daya ala urushi ya kan rufanta da ayi ma ginshikin ta liraka mai na inabi ka san inabi sai an sa ginshiki an tare shi in ba haka ba yayin sai ya karya shi ne na wato inabi kenan Eh, an saka dad sun faɗi sun ma saka dar karamu inabi ma ya faɗi wa yaqulu anan ne ya fara cewa wa yaqulu ya laitani la mushrik bi nabiyya wa ahada yaqulu yace ya ne tambi da ita ne kai tona lam ushrak bi rabbi da ma ban tara ubangiji na da wani ba yanzu ga idan tara ubangiji na da wani ga abin da ya faru a gare ni Mhm.
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله lam takun lahu fi'atun bai samu wasu jama'u ba yansuruna wanda suka taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah inda halakiya yayin da za a halakar da gonan wa ma ka وما كان منتصرا ma kana shi kansa bai zama muntasirin mai taimako ba inda halakiya yayin da zai halaka bi nafsi in zai mutu ai ba ba zai iya tarewa kansa ba هنالك الولاية لله الحق hunalika wancanan wannan rana shine ranar gobe kiyama a ran nan alwulaya a nan jibinta yake bi fadil wawu aina sarafin taimako wa bi qadra al mulku mulki yake mulki na gaskiya lillahi ga sarki Allah al maliku al haqu shine sarki al haqu na gaskiya bi raba sifa ne na wulaya wa bil jar inda jarra ne sifa ne na jalala هو خير ثوابا وخير عقوبا alkhairin wannan shine mafi alkhairin sawaban ladan min sawabi gairihi ga wan- ladan wannan sa law kana yasibu da zai zama ya samu ladan wa khairu uquba shine mafi alkhairin wato karhiyi ne uquba bi ramil kafi wa sukuniya aqibatul mu'minina karhi mu'mini wannan saboda an masa nasaba ala tamyizi ga mayyazewa ونضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح Wasu lahum jama'a za mu buga muku misali. Ka buga misali mana liƙa wani ga mutanenka. Masalar hayatu duniya ba su misalin rayuwar duniya mana. Ai kama yin kamar ruwa ce an zalina wa Allah ya ce muka saukar da ita. Minas sama'i daga sama baktala da biyu a dalilin sauke ta da muka sai ta cuɗanya. Ta kasi wata gauri bi sababi ta zulul mai saboda dalilin saukar ruwa. Na ba da al'adar sai ga yanayi ya cuɗanya da ɗaran ƙasa. Au imtizajin ko cuɗanya alama wani ruwa bin na ba ta da tsire. furuya sai ga gani nan da nan kuma an kosa da yadda Hassan ya ƙara kyau fa zuba aka waye gari saran na bata yau da gobe wannan tsire Hashima sai ga wutar ya zama karmami ya bisan ya bushe mutabarikan yana rarrabuwa a jazahu yankunansa tazawur tazaruhur riya kaga iska tana dauka tanshiruhu tana daidaita yi wata fariquhu tana rarraba shi fata zabu bi sai ga iska tana tafiyar da shi alma'ana shaba duniya kamanta duniya ne bina batil hasan da kyakkyawan tsiri fa ya bi su daga baya sai ya bushe fata kusuru sai ya kare fata barakatu riya iska ta rarraba shi wa bi qiratu ar-riha iska wa kana Allahu wa وكان الله على كل شيء مقتدرا kana Allahu sana ubangiji mu kudadiran Allah ba mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane abu qadiran mai iko ne akan komai المال والبنون زينة الحياة الدنيا almalu kun ga dukiya da kuke gani wal banuna da yaya to duk wayannan ba komai bane zinatul hayatid dunya adance adance ne na rayuwar duniya yadda jammalu bihi ma ana ado da sufiya daga cikin sa amma in ji Allah madaukakin sarki yace والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نمدا baqiya da kaga wanzanzu asalihatu kyawawa hiya ita ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar za da barin wasu na kara da wala hawla wala quwwata illa billahi to wannan khairun shi ba alkhairi inda rabbika abun mahalicin ka sawabin wajen samun lada wa khairun amala kuma shine mafi alkhairin abun buri ma ya amalu insan abin da mutum zai burin shi wa rajuu kuma zai samu zai same inda lahi ta'ala abun Allah Mhm.
ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا wanda kuma za mu ba ku labari yau mu ta sayyar jibal ranar da za mu tafiye da dutse ya za mu biya sai mu tafiye da ita an waje da arziki barin fuskan ƙasa fata tiro a ran da za ga dutse ya zama habawan ƙura mambasan abin daidaitawa wa fi giraji bin nuni wa ƙasar liyayi aina sabar jibal watar al'arar za a ga ƙasa bari da ran nan ba komai zahirata laisa alaiha shay'un min al-jibal babu wani abu na dutse wala gairi ko wanansa wa sharnahum a ran nan sai mu tara mu'mine da kafirai falam nu gaidar minhum ahada Allah ya ce ba za mu bar kowa ba kowa da kowa za mu tara shi guri daya وأولدوا على ربك صفا Bujiro Allah ya ce za mu bujiro da su ala rabbika bisa ga nan ga mahalicin ka safin ai sahu hali ne mutsafi ne ai kullu ummatin sabun kowace al'umma a mata sahu wai qala lahum sai Allah ya ce da su لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة Allah ya ce da karji tumuna ai ga nan kun zo gaban mu yau ga ku tsirara Allah ba lo ga rara ga gaye galo ba kama kalakana ku mu kama inda muka halice ku awwala marratin a farkon marra a ya farda ga kunan furada ɗaya ɗaya hufatan kafa ba takalmi uratan tsirara garalan dalo ba wai kalu kuma sai a sake faɗa limin kirli ba ga wanda ya musanta tayin kiyama sai a ce da yi bal za'amtumu an lan naj'ala lakum maw'ida da abdu da ba kuna riyawa ba an nan namu kaba mata minan sagili an nauyin da shanin yake lan naj'al lakum maw'ida kaman ba mu sanya muku alƙawari ba libasi na tayin kiyama da ba kuna cewa ba wani rana na tayin kiyama yau gahi ai kun ganta wa uri alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fi kuriyar gida wannan nan kowa da kowa za a bayi littafinsa kitabu kullu imrin bi yamini kowane mutum za a bayi littafinsa fi yamini min almu'minin in mu'mini ne a hannun dama za a bashi wa bi shimali min alkafir kafiri kuma a hannun hagu za a bashi a ran nan ne fatar almujrimuna za a ga kafirai mushfikina suna tsoro an ce ga littafin ka zai dinga tsoro saboda dalili an baya hannun dama mai mafi idan abin da yake ciki ba zai masa kyau ba waya ƙulu ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ƙulu na za ka ji kafarai suna faɗa inda mu'ayyana tim yayin da aka nuna musu mafi abin da ke ciki nina sai hadi na mumuna na sai su ce ya li tambihi wai la tana kai ta mu ai halakta na halaka mu mazdari ne lafi ila lahu min labai babu wani aiki daga lafazansa mali hadal kitabu wannan wani irin littafi ne ya zai ce لا يغادر سجيرة ولا كبيرة إلا أحصاها la yugadiru wannan littafi bai bar sagiratan karamin laifi ba wala kabiratan ko babba min zunubina daga laifukan illa face a hasaha ya kididdige ta adada adadan sa wa azbata ya tabbatar ta'ajibin sai su yi mamaki fi zalika cikin wannan wa wajadu ووجدوا ما عملوا هادرا za su samu ma'amilu da abin da suka yi aikata a gidan duniya hadira za a halarta musu musabitan a tabbace fi kitabi ma littafin su ya Allah ولا يظلم ربك أحدا la yazlimu rabbuka ubangijinka ba zai zalunci kowa a hadan ko da mutum ɗaya ba la yu'aqibu Allah baya yi wa bawa azaba bi ghairi jirmin ba tare da laifi ba wala yanqutu min sawabil mu'mini kuma Allah baya tawayewa daga ladan mu'mini Mhm.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا wannan لآدم kuma za mu ba ku labari idh qulna yayin da muka ce lil malaikati ga malaiku muka ce izdu li adam ku zo ku yi gaisuwa ga annabi adam sujudul inhilai gaisuwa na sunkuyo za ku zo ku yi ai aka gaya musu haka aka ce lawar uljabadi a ba na ɗora goshi ba tahiyatun da don yin hakan ya zama gaisuwa ga annabi adamu ya aka yi فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه da du mala'iku gaba ɗaya suka zo suka kwatanta umarnin da Allah ya man suka yi sujada ga annabi adamu gaisuwa na ban girma ba na kai goshi ba illa iblisa sai dai iblisa kana min aljinni dama tun ya kasance yana cikin aljani ila hum nau'un min almalaikati hima wani nau'i ne na mala'iku wal istisna ba dinnan mutansilin mai saduwa ne wakila huwa munkadin yankeke ne wa iblis dinnan huwa abul jinn falahu zuriyatin yana da wani zuriya nasa daban zakartu ma'ahu ai yanzu haka ambace ba da mala'ikatu la zuriyata lahum ba su da mala'iku zuriya su mala'iku fa fa sada sai ya nuna fasuci karibin an dace an amr rabbihi ga umarnin ubangijinsa kare da an dace ya fita ga barin yi wa Allah da'a bi tarkil sujudi ga barin gaida annabi adamu Mhm.
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو Allah ya ce a ba tattake ke zuna ku yanzu ku ga abin da shedan ya muku yanzu a yi jama'a za ku koma ku rike shedan wa zurriyatu yanzu a yi jama'a ku a koma ku rike zuriyar shedan alkidab wannan magana ana yin ta ne li adam ga naba adam wa zurriyatu da zuriyar sa wala hawu dinnan almauri ayi ne a gurare guda biyu li iblis na iblis auliya yanzu iblis zai zama shine majibincin lamarin ku. min duniya Allah ya ce koma bayana to iuna hun kuna nuna musu biyayya wa hum alhali cewa su shedanan nan aduwwan lakum makiya ne gare ku a adawun makiya ne bisa lizalimi بئس للظالمين بدلا lizalimi na gaza badalan wannan canji wanda ya bar Allah ya rike shedan da zuriyarsa iblis wa zuriyatu fi idadin cikin nuna musu biyayya badali idadin la canjin bauta ma Allah madaukakin sarki ما أشهدتهم خلق خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم da kun iya nuna wa shedan biyayya ma shahadu ba sai ya daba ba ai iblis wa zuriya yanzu iblis da zuriyarsa ya shaida aka rika sama ya san lokacin da Allah ya sama wala rara ai bai da lokacin da Allah ya gasa ba wala karka su din ma kansu lokacin da Allah zai halicce su sun sani lam taharur ai ba su halarci lokacin ba to ba kai ba to dole ne yasa kuke wa shedan biyayya ne wa yawmal qiyamah yaqulu وما كنت متكذ المرلين أردا kuma Allah ya ji wala kunta mutaki yanzu a yau ku kwariki mutaki zal murilin wannan batatu a rida yanzu ashe su ne za su zama masu taimakon ku Mm.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا wa yau madan mansuba ne bai zukur yau ma a wannan ranan ya kulu kaji suna faɗa na du shuraqaiya suna kiran abokan tarayyarsu al-awsanu gumaka allazina zamudun wanda suke riyawa li yashfa ulum dan ta cece su bi zamim da riyawansu fadawu sai suke kira ce ta kira gunkin naku mana sai sai ta kiran gunki falam yastajibu lahum gunki ba zai amsa musu ba lam yajibu ba zai amsa musu ba waja'alana Allah ya ce sai mu sanya bainahum tsakan kanun su bainal awsani tsakanin gumaka wa abidi hada masu bautan gumakan mawbika Allah ya ce sai mu sanya musu wadiyan kwari min audiya da jahannama da kwararren wutan kwararrakan wutan jahannama yola kuna bi anan za su halaka jami'an baki daya wa min wabaka shine wabaka ai halaka wanda ya halaka Mhm.
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواجهوها ولم يجدوا عنها wa مصرفا ala mujrimuna Allah ya ce mujrimai a nan za su ga annara wuta fazannu ay tsano sai su sakankance annahum muwaqi'uha sun dauka kamar za su fada wuta ay waqi'una biya kamar za su fada wuta walam yajid anha masrifa amma ban samu mabauda ba mu'dilan mabauda ba za su samu bauda ba ولقد سربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل wala kada hakika sarrafana Allah ya ce gahi nan dai muna bayyana muku ɗaya bayan ɗaya fi hadal qur'ani aw wannan alqur'ani din na ga mutane masu imani min kulli masalan kowace irin misali dai qur'ani ya zo muku da shi sabuwa ce lima zo masalan ai min jinsi ne kullu masalan da ta izo dan mutane su wazantu Allah ya ce mun zo da yi wa kana al-insan wa وكان الإنسان أكثر شيء جدلا kana al-insan amma ba shi mutum kafiri aksara jayin jadala mai yawan jayayya ne husumatun wallahi mai yawan husuma ne bil badili abinda ba gaskiya ba huwa tamyizun muqawwal ai min ismu kana al ma'ana wa kana jadal al insan ai jayayya mutum aksara shay'un yafi komai yawa wa ma mana anna وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب ma كبدا mana anna wai me hana mutane ne kubaran maka kabaran maka me hana su da Allah an yi mini da basu ba da gaskiya da Allah ba ili ja'ahum al huda yayin da shari'a ta zo musu ita ce al qur'an wa yasaga rabban me yasa basu nemi gafaran ubangijin su bane aye illa an tati hum sunnat al awwalin suna nan a wannan hali sai abin da muka wata barkin mutanen farko ta zo fa'ili ne sunnat na zo wayar ihlaf al maqdar wanda maqdara alaihim a gare su aw ya dihum al azab akwai sai azaba ta zo musu ne kebalan ido da ido shine muqabalatun wa ayana ido da ido wal qatl shine kai yanzu da za a yi yau mu badar ranar yakin badar wa bi qirati bi rammatayni ay jam'i ne na qabila ay wa anwa an nau'i nau'i wa ma nursilul وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وما ومنذرين نرسل المرسلين Allah ya ce mu dai bamu aiko wani ma'aiki ba illa mubashirin duk wanda zamu aiko zamu aiko shi da niyyar ya muku bishara lil mu'minina ga mu'minai wa munzirin yana gargadi al mukawwifin lil kafirin ga kafirai Mhm.
وإن جادل الذين كفروا بالباطل ليدهروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin cikin alqur'ani mai girma yake gaya mana yace wai jadilul ladina kafaru hakika za ka ji wanda suka kafirce ma Allah suna jayayya nan ne ko ai bil badil da ƙarya ya kula suna cewa abasa Allahu bashar yanzu Allah abasa abasa Allahu yanzu Allah ya aiko mana da mutum rasulu a matsayin manzo wa nahu da madara kamar wannan liyidi hirubihi domin da wannan magana su kawar liyadlu liyabdlu su bata bijidalihim da wannan jayayya ta sa alhaku gaskiya yin alqur'ani wanda ka zo suka rige ayati ayoyi na na alqur'ani inji Allah wa ma undiru bihi minan nari da abin da muka gargada da sunan wuta huzuwan da izgilanci sakaretan suke izgilanci to sai Allah ya ce wa manazala ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Allah madaukakin ce wa manazala ba kowa ne mafi zalunci ba ba neman zikira biya ya ji rabbi sai wanda aka ambata masa ayoyin ubangijin biya ya ji rabbi fa'arar anha amma ya kawo da kai wa nasiya ya bar ma kadama ya dawo abin da hannayensa ta gabatar ma amala bihi na abin da hannunsa ya aikata min al-kufri na kafirci ku bi a wayannan su daga hannayensa kan littafi eh abin da hannayensa ya aikata shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yake cewa sai dai mutum abin da hannayensa ya aikata min al-kufri na kafirci wal ma'asi da sabon Allah Allah ya ce inna mu inna ja'alna ala inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqra inna mu in ja Allah ya ce ja'alna ala qulubihim mu ne muka sanya dirbishi da zukatan su akinnata muka dole azadi ta muka lullube zuciyar nan yafqahu ba za su fahimci abin da muke gaya musu ba min yabhi mul qur'ani ai ba la yafhimu ba za su gane ba wa fi azanihim kun ga kunnuwan su waqra mun dole kunnan nasu sagalan yayi nauyi فلا يسمعون ولا سؤال القرآن سؤال نفهم تابا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدا وإن تدعوهم يا عندك جوانا كذو منا إلى الهدى من كداو كذو ذا شريعة أنا الله فيلي فلن يهتدوا بلا في هريا بفا إذا أولا يا بالجال الملكور أبدا هرا بلا تند الله يا سبحانه بوتيا ذا سامو شريعة وربك الغفور ذو الرحمة ربك سنو بنجيزنك غفور شبا الله ما يوان غفراني duk laifin da bawa yake abin da Allah yake so ga bawa bawa ya tuba yana tuba zur rahama sai ga bawa ya gamu da rahamomin ubangijinsa law wakiluhum bima kasabu la ajjala lahum al'azab kawai wa kizun fi duniya wallahi da Allah zai rike ku a nan duniya bima kasabu da abin da kuka yi tsururi la ajjala lahum al'azab da nan duniya ba za a yi ta gama da kowa ma yanzu an riga an gama an halakar da shi ballahum ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila lahum mau'idin Allah ya ji hakika wayannan mutane mun nema musu alƙawari fa akwai alƙawari wanda muka yi musu shine huwa yawmal qiyamati lan yajidu Allah ya ce ba za su samu ba min dunihi kuma bayan san mau'ilan malja mafaka وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمولكهم موئدا suka alƙura wanta na wayannan alƙaryu ahluha mutanen garin muke nufi in ji Allah ka adan kamar mutanen adawa wa samudan da samudawa wa gairihi ma da wani wayannan to Allah ya ce a halakana mu ne ba muka halakar da su lamma zalamu yayin da suka zalunci kawunan su da kafirci waja'alna sai Allah ya ce muka sanya limu walikihim yayin da muka yi na za mu halakar da su dinnan li hilaki wa fi giradi bi fadal mimi ai li halakim ga haka mau'idan mun sa musu alƙawari daga nan zuwa kwana kaza abin da kuke idan ba ku daina ba to za mu halakar da su وإذ قال موسى لفتيه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا wanda kwaro za mu ba ku labari idan kana musa yayin da ane musa ya faɗa ibnu yawwa ibnu imrana dan imrana lifatehu ga almajirinsa mai suna yushau dan nunu nunu dan ifrisima ifrisima dan yusufa yusufa dan yaquba yaquba dan isyaga isyaga dan ibrahim ka kaji da ya kana ita bahu yana bin sa wai ka dama hu yana masa hidima wa ya'khudhu minhu al-ilm kuma yana neman ilimi a gurin sa yace la abrahu la azalu balan gushe ba asiru muna tafiya tare da kai hatta abluga sai mun kai matuga majmal bahrain inda koguna guda biyu suka hadu mulkaga bahar rum inda kogin rum ya hadu wa bahar al-faris da kogin farisa mimma yali al-mashriqi inda ke biye da gabacin duniya makanan guri ne aljami da zalika wanda kogunan nan guda biyu suke haduwa au amriya ko mu shude hukuma mu yi ta tafiya tsawon zamani fi buluge cikin isarwa au ba da ko bayan sa falamma فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا wannan ma yayin da balaga su biyun suka kai majma bainihima inda kogunan nan guda biyu suke taruwa ai bainal bahraini tsakanin koguna guda biyu na siya sai Allah ya mantar da su biyun huta huma kifin su na siya yushau shi yushau dan mununu sai ya manta da hamdu ko daukan kifin inda rahil yayin da za su yi tafiya wannan siya Musa Allah ya mantar da ne Musa da zikiruhu bai tuna da cewa sun bar kifin ba fadda kazal hutu sai Allah ya sa kuma kifin ya riƙi sabilu ta barkinsa sa filibari a wannan kogi ja'alahu ya ja'ala lahu Allah ya sanya masa saraban koma ai misalin surur kan misalin koma wa huwa shaqqu tawil tsagawa mai tsau limbi limfazin lahu da zarkar masa wa zalika anna Allah ta'ala amsaka Allah madaukakin sarki kuma ya rike min alhutu gabarin kiban jaril ma gudanar ruwa fanjaba dare fa baga sai gurin yawan zaka